سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم assalamu alaikum ya jama'atar musulmi bayan godiya ga allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi muhammad in tamu ta zo allah ka samu cika da imani alhamdulillahi allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi wadda muka saba karatu na fiƙihu a wannan masallaci na wanda ake mallakabi da masallacin layin waziri wadda allah ya kaddara muna karatu a cikin wani littafi na hallul masa'i waɗanda allah ya kaddare su da ayyukoki ga wannan littafi ubangiji allah ya karba mana baki ɗaya da mu da muke jin ubangiji allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji na hani allah ya ba mu ikon hannuwa alhamdulillahi yau ina ji muna shida ko yawa muna shida ga watan shida a musulunci ubangiji allah ya karba mana shekara ta 1446 wadda ta yi daidai da yau 8 ga watan 12 2024 ubangiji allah ya karba mana ya bamu da sauki wannan shine kuma darasi na hudu a wannan kaga gurin wata guda ana yin duk da cewa an samu tsallake ma to ubangiji allah ya bamu sa'a kuma idara ta littafin fiƙihu yanzu gashi kusan wata guda muna yin darasin nan amma yadda ka san littafin tauhidi zai koya maka ba fiƙihu ba saboda me saboda idan har tauhidinka bata zauna ba to fiƙihun ba ta da amfani a wurinka allah ya bamu da sauƙi shi yasa ka ga kowane littafin fiƙihu sai ka ga an shimfiɗa ma tauhidi yadda za a daidaita imaninka sannan kuma a wannan inda muka kwana a wannan guri shine al'imanu bil qadari shafi na goma sha uku a wannan littafin ban san ko ya yi daidai da naku ba shafi na goma sha uku al'imanu bil qadari nan ne muka kwana wancan darasi din Allah ya karba mana aka ce al'imanu bil qadari yin imani da kaddara ne ne kaddara shine abin da ba ka da ikonsa kuma ya same ka wanda ya halicce ka shi ya san abin da ya fi dacewa da kai Allah ka mana mafita ka zaunar da mu lafiya sai aka ce wa huwa an yi uminal mukallafu shine baligi ya yi imani bi illahi da hukuncin da Allah ya yi a kansa wa kadarihi da abin da ya kaddara masa shi zai rayu a kai ko kuma shi zai mutu kai wa hikimatihi da kuma hikiman ubangiji na yadda ya bar shi da wannan rayuwa din wa mashi'atihi da kuma yardan Allah ne ya sa hakan yake gudanuwa wa annahu la yaqa'u shay'un fi wujudi hatta af'alil ibadi ikhtiyariyan illa ba'da ilmin lahi bihi ya sani cewa ba abun da zai iya afkuwa abu ya samu dai gashi har ayyukokin da bayi suke yi na rayuwa zan je gida zan yi kaza zan yi kaza har shi baya iya yiwon wadda ma mutum ya faɗa ya zaɓa illa ba da ilimin lahi bihi sai Allah ya san abun sa'an nan kake aikatawa daman ya san abun da za ka tuna sai ya ɗisa ma a rai sai ka tuna e ina so na yi kaza sai ka ga Allah ya cika ma buri ba haushe sai ga ya ce e mun yi burin kaza kuma Allah ya cika mana Allah ka ganar da mu wa ƙadarihi da ƙaddaran Allah lahu ga wannan shi yasa aikin ya yiwu wa yu'mina kuma ya yi imani bi annahu ta'ala adulun lalle ubangiji maɗaukakin sarki adalcinsa ta maimaye komai fi qada'ihi wurin hukuncinsa wa qadarihi da ƙaddaransa yadda ya yi ka mai dukiya haka Allah ya so haka Allah ya zaɓa in ya yi ka talaka haka Allah ya so haka Allah ya zaɓa in ya yi ka lafiyayye haka Allah ya so haka Allah ya zaɓa hakimun fi tasarrufihi ubangiji gwani ne cikin abin da yake juyawa duka daga sanyi a koma zafi daga zafi a koma haka Allah ya zaba saboda me duk lokacin da kaga abu ya yi to akwai abun da Allah yake nufi da shi shi yasa yanzu da duruwa ake ta yi a ta nan namu yankin sai abincin ba za su bushe ba ko kuma wanda suka nunan su kama tsira kuma kaga an samu damuwa a mu namu ta nan gunda aka yi su da ruwan kuma koyaushe in aka ɗauke musu ruwan kuma sai abun da suka shuka ya zama baya son wannan abun sai ga yana lalacewa Allah hakimun fi qada'ihi Allah gwani ne cikin hukuncinsa wa taqdirihi da abun da yake kaddarawa ma sha Allahu duk abun da Allah ya so kana shi yake yiwa wa ma lam ya sha lam yakun duk abun da Allah bai so bai yiwa duk abun da Allah ya ce haka haka ne zai yi kawai in ka ga bai yi wato Allah ne bai so ba sau nawa zaka so abu amma da ake ubangiji bai so ba sai ga abun bai yi ba wa qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar yace inna lalle mu in ji Allah kulla shay'in komi da ka san shi khalaqnahu bi qadar mun halicce shi da me da iyakan shi in yazo kaddaran yazo kaddaran ya tafi to in Allah ya ce yau zai bar duniya abun nan to zai bar duniyan nan mutum ne kaya ne ko me ne kawai yanzu kana nan kana zaune da kayanka kawai sai ka ga shekara da shekaru kana zaune da abun kana tattalawa sai ga ka yi aure ka haihu sai dan ya zo ya ma sanadin lalacewan abu me yasa ranan lalacewansa sanadin ɗanka shikenan amma ka san mu bahaushe bayi da saurin abun nan sai ka duba yaron nan ina ta tattala kayana amma san da mun asaransa sababi ne aiki ko ba shi yayi ba to abun sai ya lalace Allah ka bamu da sauki khalaqanahu biqadar Allah ya halicci komai da iyakansa wa indahu mafatihul ghaibi kuma ga wurin ubangiji ne mabuɗayyan gaibu suke la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahar yana sanin abun da ke cikin me ruwa da na me na kan tudu wa ma tasqutu min waraqatin kai kaji ba abun da yake faduwa na warka ganyen bishiya illa ya alamu ha sai Allah ya san da ita daman kuma ya san lokacin za ta faɗi wala habbatin fi zulumatil ardi ba wani kwaya da yake cikin dufan ƙasa wala ratsabin wala yabisin ba ɗanye ba bushashe illa fi kitabin mubin sai yana cikin littafin Allah rubutacce daman na nan Allah ya san lokaci kaza zai tsira lokaci kaza zai bushe lokaci kaza zai haka Allah Allah ka ganar da mu wa ma sha'una illa an ya sha Allahu rabbil alamin ba abunda za ka ga zai ta sha'una kuke so yanzu ku yi kaza ku yi kaza illa an ya sha Allahu rabbil alamin sai Allah ya so abun yake yiwa a yanzu ka tambayi mutum me kake so ce to son samun shi dai yanzu dai yana umura eh zai iya yiwa ai wani kuma ya ce kai son samu dai yanzu kan yana wuri kaza ba son samu bane da bai samu ba Allah ne mai gara ma ba amma Allah ya ce haka za a yi kuma fa hakan za a yi wani mutumi a lokacin sayyidina annabi Suleiman sai ya kasance mala'ika jibril ya kawo masa ziyara ha sai mutum ya ga a juya a kalle shi a sake a ƙara kallon shi a sake kai bakon nan na tafiya sai ya ce annabi suleiman ni ka sa a kai ni bangon duniya saboda ni wannan ba na so ya kara dawowa ya same ni ni ya yi ta kallo na sosai haka sai ce sai ya umarni aka ɗauke shi aka kai shi bangon duniya ah shi kuma dama abin da ya sa yake ta kallon shi zai je ɗaukar ransa a bangon duniya kuma gashi anan to ya abun shi yasa to shi ma yake ta me yake ta kallon shi to ya tafi shi ma wannan an kai shi sai suka haɗu a can aka gama shine sai ya dawo shi kuma mala'ika ya ce ya ce ina bakonka ina ɗaya wanda yake nan ya ce ai ya sa kana tafiya ya ce a kai shi wuri kaza saboda kana ta kallon sa wai shi kallon ya murewa ya ce to shi abin da yake bashi mamaki shine zai ɗauran sa ne kuma fa a bangon duniya kuma gashi a zaune shine abin yake bashi mamaki ha da aka yi ba a je an gamu ba kalaqanahu bi qadar Allah ya halicci abun an gama kawai nan za a yi kuma haka za a yi inna allaha la ya gafiru an yi shirka bi inna allaha la yi gayyiru ma bi ƙaumin ya ce allah baya canja wa mutane hatta yi gayyiru ma bi an har sai sun canja da kansu da kansu duk ni'imomi da allah ya mana na rayuwa duk jarraba wannan da muka ga yana yiwuwa to bai canzu ba sai da muka canza abin da allah yake so shi yasa sai ka ga abin da ba ka so ne yake ta yiwuwa ya za a yi saboda me saboda Allah shi ya faɗa baya azabtar da mutane baya sai sun ki sun canja abin da ya faɗa sai kaga matsala tana ta zuwa matsala tana ta zuwa da an bi dokokin ubangiji da haka bai faru ba Allah ka bamu da sauki wa qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ya ce li arabiyun ga wani balarabe balaraben ƙauye ka san balarabe na ƙauye so 'yan gari suke yi ya shigo gari don ya yi tambaya a majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam su samu karuwa don su an hana su wannan yawan tambayoyi din to amma idan suka bari dan ƙauye ya zo yau wato shi kan ba kawai an teyo tambaya zai yi walau ku fahimta walau ba ku fahimta ba shi dai daman ba da ku yake ba to su kuma suna so idan ya zo shi sai ka ga in yayi tambaya sai suna karuwa to wani lokaci balarabe kawai ya zo majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam adalaka na katahu kawai sai ya sauka ya bar taguwarsa tana ta tafiya kawai bila kaidin ba tare da ya daure ta ba aka ce yaya haka yace ya imani da Allah yi Allah shi zai tsare masa kuma me abu wahala ciki eh babu annabi ya ce a iqil wa tawakkal yace a'a daure ta sai ka dogara ga Allah kai ma ba haka zaka yi haka kawai ka bar kofar ka bude ga wayanka a gefen ka wata makekiya hakan nan wanda kaman za ta kira da kanta nan eh ka ce Allah in zai tsare ai zai tsare an ka tashi kaga upset kan ai shikenan kai ma ka san abin da kai ai me yasa saboda he ka yi wani aiki sai ka dogara ga Allah mamar annabi Isa Maryam lokacin da ta haifu ai abun da take jikinsa kututturen dibino ne ko ganye babu Allah na ganin dama ai ya sa kawai dibino ya ta saukowa sai ya ce a huzzi ilai ki girgiza ai ce wani aiki da ta yi aiki mai sai ga suna raɗaban kawai ɗanyun dibino suna ta saukowa dole sai ka yi wani abu sannan ubangiji ya tsare maka ba a gwada Allah kawai ka ce a an Allah ga dama zan abun nan ai zan abun nan ai kawai a ba a ma wa Allah haka to wannan balarabe kawai da ya zo shi kawai ya dirka ya tafi da ya bar taguwarsa ba komai annabi aka ce ha ya haka ya ce ya yi imani da Allah ai ba inda za ta je to Allah ya yarda da shi me yasa ah ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ai imanin sa da Allah ya san Allah ba zai batar mar da wannan ba annabi ya ce ai ilhadai daure ta sun tawakkal sai ka dogara ga Allah shine kai mutanen ƙauye da suke shigowa gari a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suke tambayoyi to tambayoyin su in ba su din ba wayansu a hakam din kai ma da baka samu ba da baka samu ba ma mutumin da zai zo wani balarabe ya zo ya samu annabi sallallahu tun kafin ma tukunne ya sauka daga kan taguwansa yana man muhammadu minkum waye ne muhammadu a cikin ku kai mutanen madina duk madina ba wanda zai iya faɗan ya ƙara maimaita wannan kalmar saboda ba mai kiran muhammadu kam saboda me saboda girmansa da daraja amma tunda shi dan kawai ne mai ruwansa kai mutane suka ga sai fan matsawa yake yana ta ƙara tambaya su ba sa jin daɗin kalmar da yake faɗa garas ɗin nan sai wani ya ce da shi duk wanda kaga ya fi mu kyau a cikin nan shine kake nema kaga bai maimaita ma abin da ya faɗa ba a da ya lura kuma sai ya dirga kawai sai ya je ya same shi ya ce anta ibnu abdulmutallib ya ce kai ne dan abdulmutallib sai ya cire sunan babansa sai ya hada shi da kakansa sai ya ce ana ya ce ni ne ya san me yake nufi ya ce to manzonka ya je garinmu ya ce ka ce mu yi sallah ya ce to ina zan maka wayansu tambayoyi amma fa ka yi haƙuri zai yi zafi tambayan amma ka yi haƙuri kai ka ji fa ya ce ka dubi girman allah don allah allah ne ya ce maka mu yi sallah guda biyar sai ce Allah ne ya ce ku yi sallah guda biyar a'a ya ce masa ka dubi girman Allah dan Allah Allah ne ya ce mu ba da zakka ya ce Allah ne ya ce ku ba da zakka sanda ya faɗi a kam ɗin gaba ɗaya sai ya ce to sadaka rasuluka ya ce lalle ɗan aikenka ya yi gaskiya ya ce haka ya ce ka ce masa to ni ma sun aiko ni in tabbatar da maganan ne to akan wannan ba zan ƙara ba ba zan rage ba ba shikenan ba ya juya ya ko tafi sallallahu alaihi wasallam yace in ko bai rage ba in ko bai kara ba dan aljanna ne shi me yasa saboda ya ai ba ma anan haka muke a ce kai zafi kamar dan izalan kauye ba haka ake bada ba saboda in sun rike abu malam sun rike ina da ya gashi amma fa idan ba suka ƙi ya ubangiji Allah ka bamu da sauki to fa sai dai ka yi haƙuri kawai ba za kuma su yi ba Allah ka sauwaƙa mana shi ne ya ce da shi e iƙilha sun matawakkal ka ɗaure ta sai ka dogara ga waye ga Allah al'imanu bil yawmil akhir imani da rana ta ƙarshe kaga a cikin wancan cikakken imani guda shidan ne fa yanzu sai muka zo nan imani da me rana ta ƙarshe al'imanu bil yawmil akhir imani da rana ta ƙarshe huwa an ya ataki da annahu shine mukallafi ya kudurta a ransa lalle ya ati yawmu wata rana tana zuwa yuqalu lahu ana ce da wannan rana al yawmul akhirah ranan ƙarshe au yawmul qiyamati ko kuma a ranan ƙiyama duk sunanta ne tana da sunaye da yawa tafna fihi duniya ranan da duniya za ta ƙare duk wannan hayaniya da hada-hada kuma ta ƙare an gama laka ba mu da sauƙi watantahi hazihil hayatu wannan rayuwa da kake yi za ta zo ƙarshe in zama ofis ne ta ƙare in sallah ne an gama in zakka ne an gama komi ya zo ƙarshe kawai saura sakamako watabaddalul ardu was samawat saman nan da kake kallo inda cewa wannan ba ita ce asalin sama ba za ta wargaje ta watse a nemo wata kuma ƙasan nan za ta wargaje ta watse ita ma sai wata an ce naɗe ta ake kamar taburma an naɗe ta an gama kuma ta zulul jibalu in ka ce dutsi fa sai a ce duwatsun duk za su niƙe su zama gari haka allah ya faɗa ya ce in sun tambaye ka to yaya maganar duwatsu kuma ce da su za su nike su zama gari ba shi kenan ba an gama ba abin da za ka gani duniya ta zama flat kawai wan nujumu taurari za su watse wa biharu kogi da koguna duk komi zai cike ya zama kaman babu shi sai fili kawai wa fihi hayatun nasu ba'ada mauti kuma a cikin wannan lokaci za a rayar da mutane bayan mutuwarsu daman an gaya maka in an hura ƙaho duk duniya an mutu sai wanda Allah ya bari wanda Allah ya bari ma a karɓi rayuwarsa ai ba wanda zai rage wanda zai ce wanda zai abin nan din shine asarafil shine mai hura ƙaho tsakanin hura ta farko da hura ta biyu an ce shekara arba'in sannan an hura kuma sai ga mutane kuma sun sake dawowa ƙiyamun yanzu kowa ƙiyamun ga sunan kaca-kaca kawai me an tashi kuma me yasa limujawazati don a sakan kawa mutane kullum insani dukkan wani mutum ala amalihi akan ayyukokin da ya yi dukkan wani halitta sai an saka masa hatta dabbobi hasu sai an saka wa iskanil jannata awin nara ko mutum a sa shi a aljanna Allah ya sa da mu a ciki ko a sa shi a wuta Allah ya tsare mu shi kenan sakamako ta zo wannan duniyar in ka ɗauke ta kamar shiga stadion ne ya ka shiga uku eh saboda me saboda ai akwai lokacin da za a zo kuma stadion din ana tare shi sai ga an zo an daina tare shi kowa ya shiga ina ba shi kenan ba to duniya ba haka lahira ita ba haka take ba keke da keke ne kawai wai ta mutanen nan kafar ka ta kai ka ko to wannan aikin ka ne ya kai ka ita duniyar zai zamanto dukanta bayan an niƙe ta an naɗe na naɗewa sai ya zamanto saman kuma da aka kawo sai ta zama ƙofofi kawai mala'iku duk su zuro farko abin da ke tsayawa gurin hisabi shine dabbobi su ne a tsakiya daga dabbobi sai mutane daga mutane sai aljanu daga aljanu sai mala'ikun ta sama ta ɗaya ta biyu haka za a zage to ina wurin gudu babu inda za a gudu babu wanda za a fara ma hisabi dabbobi wannan ya tunkuru wannan wannan ya ciji wancan wannan ya soki wancan da kaho rama wannan ya rama wannan wannan ya rama dama mun cinye su a duniya shikenan an gama sai a ce ku ni tira ba ku zama kasa kawai suka sun gama ba shiga aljanna ba wani sakamako sakamakon kenan iyakansa to nan ne faɗan wuta idan ya gani ya ce ya laice ni kai kai to na kuntu tara ba da ni ma na zama kasan kawai eh ya san an zama kasa kan ai an gama ba wani sakamako da za masa saboda ya ga bala'in da ya gano zai bar duniya an nuna masa wuta zai shiga yanzu tun ai in ka ga a lahira fa ana wasan zagaye zagaye da mutum to akwai matsala amma kaga mutum yana ha umu qara'u kitabiya ku karbi takarda na ku karanta ku gani to wannan akwai nasara amma mutumin da aka ce ma adari ma hisabiya ni ban san ma meye ne lissafi na ba ko ta ina ma abun yake to akwai matsala ko ɗanka ne a makaranta wallahi ana cewa ina result ya ce wani ina zuwa to result din babu daɗi amma da tana nan fa ai jira yake ka dawo ba kake biyan kuɗin makaranta ba jira yake Allah Allah ka dawo kana dawo ce baba ga result din na, na karbo to ka san akwai alheri tun kafin ka karba amma ka ji kana neman result ana ce ma to ina zuwa da safe ka ƙara ni na magana result din nan fa ce na dan duba ban abun nan bane to wallahi kai kan ka sallafar da cewa abun zaka gani akwai matsala to har tal kiyama hakan Allah ka karba mana Allah ka bamu da sauki ubangiji zai zo ga ardul umam wannan kasa din a nan ne za a yi sakayyan komai da komai qala subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komai yana cewa inna yawmal fasli kana miqata shikenan yace kaga ranar rarrabewa a rabe ƙarya da gaskiya komai ya zama lafiya lafiya miqatan yana nan yawmu yunfahu fi suri ranar da ake hura a cikin ƙaho fata tuna afwaja kaga jama'a suna ta fitowa ratatata kawai idan an yi busa kowa rai ya dawo kuma sai tahowa ba wanda zai tambaya ina zan je a'a kawai ana tafiya zuwa ga mai kira wani an ce baitul muqaddas can za a haɗu wani ya ce to gaskiya kafin ya mutu muri ya rage hanya ko da an yi tashi ba zai ji wahalar tafiya wahalar tafiya ba Allah ka bamu da sauki ai abin sauki ne da shi in dai kana da imani ka gama yadda ka san walƙiya za ka tafi in ka gana ce ku ce wurin tafiya to mara imani ne nan ne yake ganin haske na wani yana karewa sai ya tafi a cikin duhu kuma lahira ba kamar duniyar nan bane a ce wannan an kunna wutan nan to zai amfane mu duka a sam idan hasken mutum ɗaya ne mai imani to shi kadai zai ga gabansa shi kadai duk duniya babu rana babu wata ba komai in ka je da imani imanin ka sake sa waka ga hasken gaban ka tafi in babu imani kuma to shi kenan akwai wanda imanin su kafin aje wurin taro yake karewa masu imani kaga tun a can ma suna addu'a rabbana atimin lana nurana ya Allah cika mana hasken mu to tun daga duniya an ce sallah ka ce kai a tafau baka san sallah ba aika ka ce kai aika ba za ka aiku ba kayan mutane shine naka ka wabci wayan wancan ka bata na wancan ka yi kaza ka tsallaka gidan wancan duka ka tafi da wannan damuwoyin ta ina haske zai same ka sai dai alheri da ubangiji ya komi sai ya barka in dai kana rayuwa ya baka kofar tuba kuma in dai ka tuba to zai yafe maka to na me ba za a tuban kuma na ne Allah ka bamu da sauki duk wanda suka kauce Allah ka dawo mana da su kan hanya waɗanda suka kangare kuma suka kangare kangarewa ubangiji Allah ya tsare mu daga sharrukan su Allah ka nuna musu tun daga duniya su ba kowa bane duk wanda yake ji yana jin yana fin karfin shari'a Allah ka nuna masa tun daga duniya makaskaci ne shi Allah ka bamu da sauki masu niyan tuba ubangiji Allah ya karbi tuban su Allah ka bude kofa Allah ka bamu nasara kusa ko nesa Allah ya sa su amfani musulunci da musulmai ai ba wanda yake so a zauna duk a wuta kowa yake so tunda ubangiji ya halitta wuta ya halitta aljanna ai ka san ana neman wani su shiga dai ai duk rikicin ka duk son ka da mutum kuma wani fa sai ka kai shi wani wuri yanzu a rayuwar da ake ma idan mutum duk tattalinsa da zaka yi wallahi wani in ba ya je gidan sarki haruna ba baya ganewa saboda me saboda akwai abincinsa a can Allah ka tsare mu daga wannan mummunan kaddara sai ya je ya ci kuma Allah ka yafe ubayi ya Allah to sama ta zaman to me ta ranar da ge ta yi komai ranar ana rabon komai da komai ya zama mutane duk wanda suka mutu suna me suna tashi wa futihati sama'u fa kanat abawaba sai mu bude kofofin saman nan ashe sama akwai kofofi ta koma kofofi kawai rinuzulul mala'ika saboda saukan mala'iku kawai wasu yiratil jibalu sai mu tafiyatar da dutse kuma kanat saraban ta kasance yadda kasan wani kura kawai fi ta kare yanzu ka samu auduga ana guguwa ya za a yi da shi auduga sai sama kawai ko ka samu leda ai sai sama kawai to haka dutse zai zama wanda kake ganin shi kwangirin din nan inna jahannama aka ce ma amma ka ga wutan jahannama kanat mirsada tana nan a madakata duk abin da kake ji da shi kace ba za ka bi daidai ba to za ka je ka same ta lalle ilalla tana nan waye masu shiga sai aka ce li na ma'aba ga su waye masu ɗagawa masu jiji da kai mashari'a labithina fiha haƙa ba za su zauna a cikin ta ana azabtar da su ha to a shiga wutan ma kawai ba aiki bane to kuma bayan shiga kuma ga azaba akwai matsala kenan wani ina ga koya mutu ne ma muka wani mai bara in an bayar aka sake bayarwa ce double double ina ga ya mutu ila Allah ka mana mafita azaba kan azaba ai matsala ta faru la yazuquna fiha bardan wala sharaba ba za su dandani wani bardan wani sanyi a cikin ta ba ba wani abun sha kuma na nutsuwa a cikin ta illa hamiman wa ghassaqa sai hamim ruwa na sirkamaki ruwayen jinayen mutane da abin nan su ne za su zamanto kuma abin shan mutane da suka ƙi karɓan dokokin ubangiji a gidan duniya jaza'an wifaqa wannan sakamako ne wanda za a saka ma duk wanda ya yi haka za a masa innahum kanu la yarjuna hisaba menene tun daga duniya a ce maka wane gyara akwai ranar kin dillanci fa ka ce haba da Allah mutanen nan wallahi sun cika nacin tsiya wannan shegen sa idon tsiya kaza munafiki ne shi wai wanda ya ce ma gyara fa shi ne munafiki ka duba wani upside down anan don Allah yana tuna maka yadda zaka zauna a kabari fa yana tuna maka yadda za a bada takarda in ka samu matsala a ciki wai ka ce wai shine munafikin kawai to ne munafurci kenan wannan Allah ka bamu da sauki wa kazzabu bi ayatina me yasa don sun karyata da ayoyin mu kizaban karyatawa wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba kuma komai mun tattala shi mun rubuta shi Allah sai ya gaya ma lokaci kaza lokaci kaza kayi kaza kaza ne kaza kaza in ku ka tuba to an goge shi shi ubangiji fa ba irin mu bane ka san dan adam ne ya ka ga umar laifi kai komai ka tuttuba kai ka ce in Allah da ba zai kara ba yana kara maka wani kace ka ji ran nan ma fa wallahi kai faɗa ce ba zai sake ba yanzu gashi ne ya sake to tuno wancan din da aka yayi gori sunansa tunda an riga an yafe kan to shikenan baya fi shi ka huta Allah ka babu da sauki fa zuqu falan nadidakum illa azaba yace ku zuka ai ku dan dani bala'i ba abun da za ku samu na wani sauki a nan gurin sai azaba din kan azaba Allah ka tsare Allah ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa inna lil muttaqina mafaza to ka gani yace amma fa ka ga masu jin tsoron Allah su ne masu rabauta hada'iqa wa a'naba za ka ga hada'ik shine kamar lambuna waɗanda ake yanzu misali in ka tafi wuraren da aka ci gaba sai ga ana zaune ga bishiyoyi ga ɗan wani abin ne tebul da wani ɗan abun nan a ɗan kakkawa muku abun ɗan sha hakan nan kuna ɗan can ma akwai can ma akwai can ma akwai can ma akwai wannan lambuna nan an yi su don shakatawa ne kaɗai to a aljanna da kwai wildanun mukallad kuma suna ta yawo tsakaninku kuma in juninka aika ne ga sunan su ba sa ma gajiya abin da kake so su yi su suke maka kaga wani eh kai zo mana ce ai ka zan je ni sai ka ce mare gubu ba dole sai ka bar shi ya tafi ko amma na can ina an halicce su dan kai ne me kake so su maka Allah ka bamu da sauki tsarin qur'ani bai kawo azaba bai kawo maka rahama kusa ba na lillahi wa inna ilaihi baya kawo me azaba bai kawo maka ya kawo maka alheri kusa da kai ba waka wa'iba a tara ba waka wa'iba kuma da tsarekun mata a taraban daidai da daidai ba tsofi ba wannan a 'yan mata ne daidai da daidai kawai la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba a ciki ba za su ji wani yashashshen magana ba ba wanda zai shagiyan aljanna ya zo ya maka bulayi a'a babu sam kawai yanda ya shata salamun kaulin to daidai ya ji daɗin ta kawai jaza'an min rabbika yace wannan sakamako ne daga ubangijinka a tsa'an hisaba wanda yake bayarwa don sakamakon da Allah ya kaddare ka da shi yanzu ka bi Allah a duniya ka hana kanka jin daɗin rayuwa don aljannan ka ta yi kyau ka yi kaza ka yi kaza ka je ka tadda ubangiji lafiya kalau to wannan sakamakon ka kenan in ka yi hidima zuwa wa'azi ne ina ne ka kwana a ruwa ka kwana sanyi ka yi can ka yi can don dai kana ta faman ɗawainiyar addinin nan ya ce to ubangiji wannan ya saka maka da abin da ka yi ne da ka yi haƙuri yanzu ba ka gani ba wa ya jima'u hazihil a ƙa'ida ƙaunuhu ta'ala an haɗa wa'annan ƙa'idoji da aka karanta ma gaba ɗaya faɗin Allah mai kowa mai komai ya ce laisal birru an tuwallu wujuhakum ya ce a ba faɗa'a ba ne wai don kuna fiskantan ƙibalar mashiriki wanda yake gabar ya kalli yamma wanda yake yamma ya kalli gabar wanda yake kudu ya kalli arewa wai ku ta sallah ake nufi walakin nal birru abin da ake nufi da birru shine man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta karshe wal mala'ikati da mala'iku wa kitabi da littafin da ubangiji ya sauka wan nabiyina da annabawa wa atal mala ala hubbihi kuma ya ciyar da dukiya a yana so zawil qurba bo makusanta wa wa me wa yatama wal masakin marayu da miskinai duk yana ta kokari yana mai duk wanda ya zo neman tallafi kusa da shi to baya bari sai ya ba da abun da Allah ya kaddare shi da yana da ikonsa wa bunus sabila haka ma dan tafarki mutum ya zo ya ce maka wane eh wallahi ina zan yi tafiya ne ko kuma ina cikin tafiya dai gashi nan amma guzuri na ya yanke shari'a ta ce to ka bashi ko da ya fi ka kyan tufafi ta iya yiwuwan a can garin su ne yake mai kuɗi a nan baya ku da kuɗi yana kan hanya wasa'ilina a cikin kuma dukiyar akwai masu tambaya wanda zai zo ce wani to fa yau kan fa al'amarin ya kai inda ya kai wa fi riqab haka ma wanda za a yanta wuyaye misali wannan eh je ka kaza ne ka kawo kaza an yanta ka duk suna taimakawa wa qama sala kuma suna tsaye da sallah wa ata zakata suna ba da zakka wa mufuna bi ahadihim idza ahadu kuma suna cika alkawari idan suka yi wani zo ka karbi ɗari biyar gobe in goben ta yi sai ya baka yana cika wannan alkawari duka na ubangiji da na mutane wanda ya ɗauka wasabiri na kuma su ne masu haƙuri fisba sa'i wa barra a cikin daɗi da rashin daɗi duka a cikin wahala ka tambaya fi sabilillahi ya bayar a cikin jin daɗi ma ya bayar wahinal ba haka ma lokacin da ake kai hari ko wani abu makamancin haka wanda ya fi kowanne tsada a rayuwa ula'ika to wa'annan da kake ji alladhina sadaqu wa'annan su ne masu gaskiya a imanin su alladhina sadaqu su ne masu ne gaskiya a imanin su wa ula'ika humul muttaquna wa'annan su ne masu jin tsoron Allah Allah ka sanya mu a ciki wa qala shaykh rahimahullah mai littafin ahadari ya ce Allah ya masa rahama summa ma'arifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi sa'an nan ya san menene zai inganta masa farillansa na ainihi ka ahkami salati kaman sanin hukunce hukuncen sallah wa tahara da tsarki wa siyami da azumi ai mun karanta cikin ahlari go albayan mai sharhan littafin yace ya'ani abun da yake nufi annal mukallafa lalle shi wanda aka dora wa aiki baligi kenan ba da tashihu iman ba tashihi imanihi bayan ya inganta imaninsa ya zama mai tauhidi kenan yajibu alaihi an ya arifa ma yusilihu bihi farbu ayanihi ya san menene kuma zai gyara masa farillansa na ainihi menene farilla na ainihi mun faɗa tun wancan lokacin bi an ya arifa min ha mayali shine ya san wannan abun da yake zuwa alfarbu alwajibu da ka ce ya san me farillansa na ainihi sai ya ce alfarbu abinda ake nufi da farbu alwajibu abinda dole al, al, alfarbu almaza alwajib wa huwa ma yajibu alal mukallafi fi'iluhu shine abin da ya zama dole ai wajibi akan shi wanda aka ɗora wa aiki ya aikata wannan dole ne sai ya aikata yusabu ala fi'ilihi yana samun lada idan ya aikata wa yu'aqabu ala tarkihi idan ya ki aikatawa kuma ana azabtar da shi shine fardu kama tabtulu ibadatuhu bi ihtimali bi ihtimalihi haka kuma ibadansa tana ɓaci in ya wofantar da wajibi ibadan sai ta ɓaci gaba ɗaya kal fatihati kaman karatun fatiha fi salati a sallah kawai yayi ko oho da ita bai yi ta ba ko ya cire wayansu shashi a cikin ta ayoyi to wannan bata yi ba kaga sallan ta baci gaba ɗaya ko to shine in an ce maka farilla to shine abun da in ba shi babu yiwon wannan aiki wa tabyitin niyya ko kuma mutum ya iya kwana da niyya fi ramadan fi siyami ramadan a azumin ramadan kai ko ba ramadan ba ma me ya kwana da niyya sanda ya tabbatar an ga wata sa'an nan ya yi bacci ya kaga ya yi niyan gobe zai yi azumi kenan amma ya kwanta ya ce za su gani to wannan baya cikin waɗanda suke me suka yi niyya Allah ya ganar da mu wa gasali wajahi haka wanke fiska wa rijilaini da ƙawahuwa guda biyu fil wudu'i alwala duk wanda bai wa'annan ba alwalan tana nan ba ta nan to shine abin da ake nufi wajibi in an ce farabun mene farilla alwajibu wajibi wanda in ba shi to abun fa ba za ta dore ba wasunnatu in an ce mene sunna kuma wa huwa amrul mustahabbatu fi'iluhu mustahabbu fi'iluhu wani al'amari wadda aka so ka aikata fa'iza fa'alal mukallafu idan har wanda aka ɗora wa aiki shine mukallafi baligi kenan ya aikata nala thawaban za a rubuta masa lada wa iza tarakahu in ya bari bai aikata ba la yu'aqabu ba za a azabtar da shi ba kamar me kalqabdi wal irsali kamar riƙe hannu wurin sallah ko sake hannu dan baka yi ɗora hannu ba yau kana sallah mai kabdu kai kana ɗora hannu abin a ƙirji sai baka ɗora ba kai sallan to ba abin da za a rubuta ma nan zunubi to shine ake nufi in an ce sunna to shine wannan idan ka aikata Allah zai baka lada idan baka aikata ba Allah ba zai azabtar da kai ba Allah sa mun gane wal istis wal ko kuma shaƙa ruwa fil wudu'i alwala shi ma sunna ne don baka shaƙa ruwa ba kai sallah sallah ta yi mai ta yi Allah ka ganar da mu wa ta'jilul fitiri haka gaggautan shan ruwa lokacin da ana lokacin azumi ana lokaci yayi ba wai sai ka ji kiran sallah ba ka san kiran sallah wani sai ya sha ruwa ya koshi yake kiran sallah amma ka san lokacin an yi kiyasinsa an ce karfe 6 da minti 5 da a sha ruwa karfe 6 da minti 5 din dot kai kana shan ruwa abinda ake nufi kenan shine ta'ajil ai baka ƙara ko a ka ƙara kamar minti 10 ko wani makamancin wannan ba wannan rashin ƙarawan shan ruwa rashin shan ruwa da wurin ka ƙara lokacin ba za a rubuta ma zunubi ba amma in ka sha ruwa da farkon lokaci za a rubuta ma me lada shine abin da yake nufi shine me shine sunna wata akirin sufuri haka ma jinkirin sufur ya bar sufur har sai kusa da me kusa da kiran sallah fi saumi a cikin azumi wal haramu to yanzu aka ce ma haramu me ne haramu sai aka ce huwa amrul ladhi yajibu alal mukallafi tarkuhu in an ce haramu to shine abun da dole ne wajibi akan mukallafi ya bar shi wayu aqabu ala fi'lihi ana azabtar da mutum in ya aikata shi tunda an ce kar yayi sai yayi to za a azabtar da shi Allah ka ganar da mu wata budulu ibadatuhu kuma ibadansa tana iya ɓaci au ya asamu birtikabihi ko kuma yana samun zunubi daga aikata shi kamar me ka shurbil kamri kamar shan giya wasarakati ko sata wabbahiki ko yin dariya a cikin sallah wal'abafi ko yin wasa fi salati a cikin sallah wa tarkil wudu'i ko kuma ya bar yin alwala inda a da'iha inda ya kamata ya alwala bi ma'ana inda ya zama a kan shi alwala biduni mujibi ba tare da akwai abun da ya wajabta ba zai yi alwalan ba kaza akwai abun da zai wajabta ba za ka yi alwala ba kuma lafiyayye ne kai da komai kamar me kamar yanzu misali mutum ya yi tafiya ruwansa ɗan kaɗan ne ga shiga dabbarsa ko ga shiga motarsa zai iya sha kuma zai iya zuba wa motarsa sai ya kasance to yanzu ruwan kuma iyakansa kenan kuma baya tunanin zai samu ruwa gaba sai aka ce to ya bari don shansa da shan dabbansa ya yi me ya yi taimama ya yi sallah Allah ya ganar da mu to shine abin da aka ce mujibi almakaruhu to meye makaruhi kuma hasan mutane bahaushe wai ya ce ma wai wai makaruhi wai wai wai yin sa banza barin shi banza ne ko me kasan bahaushe yana da abubuwa da yawa sai aka ce wa huwa amrun mustahabbun ai wani al'amari ne da aka so tarkuhu a bashi in an ce makaruhi ne wannan to an so kar a yi amma mun gane a bashin aka so yusabu ala tarkihi in ka bar yi baka aikata makaruhin ba za ka samu lada wala yu'aqabu ala fi'ili amma don ka aikata makaruhi ba za a rubuta ma zunubi ba Allah ka ganar da mu kal iltifati kaman waiwaye a cikin sallah mutum ya waiwaya hagu ko ya waiwaya dama ba baya ba fa wata gamidul ainaini ko kuma ya rufe ido yana yin karatu ba za a rubuta masa zunubi ba amma da ya bari zai samu lada in ya bude idonsa zai samu lada amma mun gane fi salati a sallah wa ziyadati ala salasatin da kuma ƙara abu akan uku me ake nufi aka ce ma wanke fiska wanke uku wanke hannu wanke uku to sai ka ƙara barin shi ya koma a ukunsa daidai din shine alherinka in ka ƙara wani abu a kayi to ya zamanto ba za a rubuta ma zunubi ba amma fa me amma ba za ka samu lada ba in ka tsaya ukun ka samu ladan yin uku daidai din fi gairi a aba'il wudu'i a wuraren da ba fi me fi gasali a aba'il wudu'i a wuraren da aka ce a wanke duk inda aka ce a wanke to uku ake wankewa inda ka ji shafawa to shine shafa ɗaya shi kuma mubahun halal in ka ce mubah ya halatta ko to sai ya ce mene halal din wa huwa mustawiyu tarafaini shine daidaita wa'ansu kamar sikeli ne a ɗora shi a tsakiya ai nan hannun shi ne nan hannun shi to ya daidaita cat bai yi gabar ba bai yi yamma ba la yusabu ala fi'ilihi ba za a samu lada ba don ka aikata wala yu'aqabu ala tarkihi ba za kuma azabtar da mutum ba dan ya bari me yasa yanzu misali shan nono wani sai ya ce ni kan bana shan nono amma ai bai ce haram bane ko wani kuma sai ya ce ni kuma na fi son nono don ya sha nono ba za a rubuta man lada bai wannan ma da ya ce ba zai sha nono ba za a rubuta man zunubi bai to shine abin da ake nufi halal abin da ake nufi me halal mubahun kenan Allah ya ganar da mu faƙadi ajma al-muslimuna ala annahu la ya juzu lil mukallafi an yi ƙudima ala fi'ilin min al-af'ali hatta ya alama hukumar lahifi ijma'in malamai sun yi ijma'i cewa lalle yadda sha'ani yake ya halatta lil mukallafi akan baligi an yi ƙaddima ala fi'ilin akan la ya juzu baya halatta lil mukallafi akan wani balagi an yi kaddima ya aikata wani aiki min af'ali na daga ayyukokin ibada hatta ya alama hukumar lahifi har sai ya san hukuncin Allah a cikin abin da zai aikata din sawa'un daidai ne kana min ibadati shin a ibada ne au mu'amalati ko a mu'amala ne dole sai ya san meye ne shi kam idan ya aikata kaza meye ne ladansa ko rashin lada wa ƙala ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki fas'alu ahalar zikiri in kuntun la ta'alamu ku tambayi ma'abota sani in kun kasance ba ku san abun da shari'a yake nufi ba yanzu idan baka san abu ba iliminka bai zo ba to tambayi wanda ya sani wani e ni kan kazan nan kan kaza ne ko kuma ya ce a kaza kan ai kaza ne to ai ka huta shi yasa alqur'ani ya ce mai fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ka tambayi ma abocin sani in dai har ba ku sani ba saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba mutane kaman haka wurin sauraron kira ko karbanta ya ce dole ka kasance bi ma'ana abin da ake nufi mai imani ya kasance cikin guda hudun nan kare zama na biyar ya zamanto ko shi yake karantarwa ko ya zamanto shi ake karantarwa ko ya kasance a shi yana zuwa wurin karatun ne ya zauna kawai ya ji iya abin da ya ji ya tashi tafi ko kuma ya kasance a duk abin da zai yi shi sai ya tambaya ni kan me shari'a ne yake nufi da kaza to in na biyar babu shi kenan kai ba mai karantarwa ba ne kai ba kai ake karantarwa ba kai baka ci baka tambaya kai baka zama a inda ake karatu ka tashi ka tafi to na biyar kan babu kenan to na biyar kan halakakke ne Allah ka raba mu da wannan duniya lafiya wannan rayuwa Allah ka mana mafita wa ƙala sheik rahimahullahu ta'ala mai rubuta littafin ahalari ya ce waya jibu ala alaihi an yi hafiza ala hududillahi wajibi ne akan baligi ya kiyaye dokokin Allah waya kifa inda amrihi kuma ya tsaya inda aka umurce shi wa nahaihi da inda aka hana shi albayan mai sharhin littafi ya ce ya'ani abin da yake nufi annahu ya jibu aidan ai har yanzu yana zama wajibi har yanzu alal mukallafi akan baligi an ya kifa ala hududin lati hadda halahu ya tsaya a inda Allah ya iyakance masa maulahu wa hiya shara'i'uhu ai shine shari'o'in Allah wane kayi kaza wane ka bar kaza wane kar kayi kaza to ya tsaya iya inda aka faɗa minal wajibati na daga abubuwan da suke zama wajibi me wajibi ai mun faɗe shi ko wajibi shine me shine abin da ya zamanto in ba shi babu ibadan wal mandubati da mandubi mene mandubi shine abin da aka so ka aikata wal muharramati da abin da ya zama mene haramun shine abin da in ka bar shi zaka samu lada in ka aikata shi za a rubuta ma zunubi fa'inis ta'amala abdu jawari hahu idan har bawa gabansa suka yi aiki fi ɗa'atihi gurin ɗa'a waji tanaba kuma ya nisanta biha da gabansa nan ma'asi saba wa Allah faƙaɗi hafaza ala hududillahi ta'ala haƙiƙa ya tsare dokokin Allah kenan aka ce gabansa bai aikata bi ma'ana ya kiyaye gabansa daga aikata sharri ko kuma gaban nan ya aikata da'a wa Allah ya tsare kansa da saba wa Allah sai aka ce faƙadi hafaza ala hududillahi ta'ala haƙiƙa ya tsare dokokin da Allah yake faɗa ai shara'ihi ai shari'o'in Allah wamtithala awamirahu ya sadar da umarnin da Allah ya ce yayi wajitana ba ma'asiyahu ya nisanci saba wa ubangiji kenan Allah samun gane duk abin da aka ce ma wannan shine shari'a yake so shine kake bi duk abin da shari'a ba ta so to ya muke da lokaci ne a to shi ne a to kasan darasin nan gaba daya sai ga gaba daya tayin din kaman ko yana mana kaɗan ne ko yana ne ne sai ka ji ba za a ce ma umfan ba in ba dai ka tambaya ba kawai sai ka ga tafiyan tana ta tafiya ubangiji Allah ya ganar da mu ya babu da sauki abinda muka faɗa daidai ya Allah ka ɗora mana a mizani abinda muka yi kuskure ya ubangiji Allah ka yafe mana sannan albishirinmu matasan masallacin nan dai a kori yunkuri da suka yi wannan kujeran kusan dai aro shi muke ko wannan na gaban aro shi muke yi to sai Allah ya kaddara suka sayi sabo kar wani ya ce a yi haƙuri a bari a haɗa da kujera mana aka ce to kujeran kan ai ta ɗaya daga cikinmu ne don haka shi ma ko ya bayar fi sabilillahi ko kuma an bayar da shi fi sabilillahi ma ya ce a shi kan son samu ne ka san matashi wani lokacin ya tashi lissafi shi ya ga komi special ya ce kawai ya kamata shi kan dai a nemi kujerar na ce to Allah kawo nawa zai bayar nashi a ciki e kaga zan adam aiko to ya ce to a saurare shi a gani to ubangiji Allah ya ba mu nasara kusa ko nesa wanda suka sa jarin su a ciki Allah ya sanya mana albarka baki daya abin da ya sa ba ta da shi ba dare yayi kuma mun je karban shi sai ya zama an samu sabanin namba shine mun ga mangariba ya kawo jiki muka ce to da mu rasa darasin gwanda mu rasa karbo kujeran mu dawo mu zo mu yi darasi akan ta aro in Allah ya daga yau mu dai mun daina aro Allah ya karba mana ya zaunar da mu lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ɗora mana a mizani abinda muka yi kuskure ya Allah ya fi mana Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da ƙasar mu lafiya assalamu alaikum